بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi biyar ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Afrilu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 57 insha Allah cikin jarangiyar darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri an-Namri rahmatullahi alaihi wanda ya rasu hijira da shekara 463 muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya rereye ta ya kiraye ta da suna sahihu jami'i bayan al-ilmi wa fadli yan ba manta ba malam yana mana magana akan ka'idoji da suka shafi hukunce-hukuncen kiyasi a cikin ilimi da abin da ya tabbata da kuma wanda malamai suke kore shi yana ta kawo maganganun malamai yana yin ta'aliki akan su za mu tashi a gaba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da hudu inda ya ce ƙala abu umar lam na jidli malikin fi hadal babi shay'an illa an nabna wahabin zakara an hufi kitabi da ilmimin jami'ihi ƙala samitu malikan ya kulu min sa'adatil mar'i an yi waffaka lissawabi wal khairi ومن شقوة المرء ألا يزال يخطئ yana magana akan wato hadisin hadisin mujtahidin man man ijtahada fa akhda falahu ajrun man ijtahada fa asaba falahu ajran yace malam Abu Umar wato shi ibn Abdul Bari yace a wannan babi da ake magana akan wannan mas'ala ba mu samu wani zance daga Imam Malik ba Allah ya masa rahama sai dai ɗalibinsa Abdullahi ɗan Wahab rahimahullah ya ambata a cikin jami' yana da kitabul jami' a cikin kitabul jami' din akwai kitabul ilm to anan ya ambata cewa naji maliku yana cewa min sa'adatil mar'i yana daga cikin alamar tsira ga bawa an yi waffaqa lis-sawabi wal khair Allah ya dinga bashi gamdakatar wajen fadin abin da yake daidai da fadin alkhairi da aikata alkhairi wa min shaq wa min shiqwatil mar'i ya daga cikin alamar taɓewa ga mutum Allah ya zala yukhdi kullun ya tabkurakurai a cikin maganarsa a cikin hukuncinsa a cikin iliminsa ya tabkurakurai to wannan wata taɓewa ce ko kuma alama ce ta taɓewa sai malam yace wa fi hadha dalilun anna al-mukhti'a indahu wa in ijtahada falaysa bi mardiyil hal wannan yana nuni zuwa ga cewa agun maliku malamin da ya kuskure ko da ike wato kuskuren nashi ya yi shi ne sakamakon ƙoƙari da ƙwazon neman daidai to amma fa abin da ya aikata ba abin yabo ba ne ba abin yarda ba ne falaisa bi mardiyil hal ko da ba a zarge shi ba ba za a karɓi abin da ya yi a ce ya yi daidai ba wallahu alam wa qala muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama abul walid at-tayalisi kenan wani malami ne da ya rayu a duniya ya daɗe ƙwarai da gaskiya wuce shekara ɗari a duniya ya rasu ɗari biyu da tamanin da biyu shi ne yake cewa inna ma alal hakim al-ijtihad fi ma yajuzu fihi ra'ayu ma alƙali yana da ƴancin yayi ƙwazo ne wajen neman gaskiya a bisa abubuwan da a shar'ance ya halasta ka sa tunaninka da fahimtarka a matsayinka na malami banda abubuwan da suke qat'iyya wanda sai dai ka bi nasi fa idza ijtahada wa arada sawaba idan yayi kokari kuma ya nufaci daidai yajhadu nafsahu ya ba kanshi wahala wajen neman daidai din faqad addama alaihi yayi iya abin da ke kansa ya nufaci ya zama babu son zuciya tare da shi gaskiya yake nema kuma yana da ilimi da zai iya neman gaskiya ya ganta kuma ya tashi a aikace ya neme ta to yayi iya abin da ke kansa akhta'a aw asaba ko ya dace ko ba ya dace ba a sakamakon end product din ba shine abun duba ba wajen masa hukunci qala wa laysa ahadun fi ra'ayin ala haqiqatihi annahu alhaq wa inna ma haqiqatuhu al-ijtihad yace shi mai magana a cikin addinin musulunci mujtahidi wato ba yana magana ne wajen haƙiƙance cewa zancen shi ne gaskiya ba amma abin da ake so ya haƙiƙance shi ne ya zama yayi iya ƙwazon shi wajen neman ta ya zama yayi iya abin da zai iya wajen neman abin da yake shine daidai yace fa in ijtahada fa akhta'a fi uqubati insanin famata lam yakun alaihi kaffara wala diya da zai yi wani ijtihadi wajen yi ma wani uquba sai ya je ya kai ga yi masa uqubar kuma sai ukuba ta kai ga wannan mutumin ya rasa rayuwarsa wato an zo masa ta'aziri misali sai ya rasa rayuwarsa to alƙalin da ya bada wannan hukuncin babu kafara akan sa babu diyya akan sa da annahu qad amila bil ladhi umira bi so da yayi aikin da aka umurce shi qala yace shi Muhammad dan ran Salama kenan yace walaysa yajuzu liman la ya'lamu al kitaba was sunnata a wala maba alaihi wala ma ba alaihi ulul amri an yajtahida baya halasta ga mutumin da yake bai da masaniya cikakkiya akan alqur'ani bai da masaniya cikakkiya akan sunna kuma ba malamai basu basu yadda da shi ba wala ma ba alaihi ulul amri wato masana ilimi basu yadda da karatunsa ba basu bashi ijaza ba to wannan bai halasta an yajtahida bai halarta ya kutsa cikin matsaloli na ijtihadi li'annahu la yajuzu an yastahida ra'ayuhu saboda bai halarta ya je ya faɗi magana da a ganin sa ba fa yakunu ijtihaduhu mukhalifan lil qur'ani was sunnati aw al amr al mujma' alayhi har ya je ya faɗi abin da ya saba al qur'ani ko sunna ko abin da yake ijma'i ne na malamai وذكر عبيد عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية والرسالة المصرية akwai wani babban malami ba shafi'i shine Ubaidullahi ibn Umar a cikin littafin sa ya na Kitabul Qiyas ya ambaci maganganu da al-Imam Shafi'i ya faɗa a cikin Ar-Risala Ar-Risala ta Imam Shafi'i littafi ne daga cikin dadadin littafin sa to amma kuma nuska iri biyu ce akwai wanda ya rubuta lokacin yana Baghdad akwai wanda ya rubuta lokacin yana ƙasar Masar ƙarshen rayuwarsa kenan ita ce wannan da ake da ita gama gari wanda Ahmad Shakir yayi ta hakikinta to a cikin littafin ya ambata fi kitabi jima'il ilm matattarabatu akan ilimi wa fi kitabi ikhtilaf al hadith fil qiyas wa fil ijtihad a waɗannan babukan duka qala yace wa fi hadha min qawli shafi'i دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض bayan da shafi ya gama ka kawo maganganu shi wancan malamin ya hakaito maganganun kala daban-daban a wurare mabambanta sai ya ta'aliki yace waɗannan maganganun Imam Shafi'i suna nuna cewa abin da ya dace shine malamai su janye hannu su kame bakin su daga kuskurantar da junan su a masail na ijtihad a mas'alar da ijtihadi kai ka gano ta wani ma ya ijtihadi ya gano wani abu akasin naka to kai da shi babu wanda yake da hujja ya ce kuskure ne na wani tunda kowa ya gina ne akan istinbatu daga cikin wani nassi ga nusus din yanzu ka dauki misali nassin sumuli ru'yati wa abdul ru'yati da masu jira sai sarki musulmi ya ce a gani ai sallah da masu yin gaban kansu kowa da shi yake hujja to kaga istinbati ne kowa yake to yana daga cikin mujazafa akan wannan istinbatin wani ya bid'antar da ɗayan ko ya fasikantar da shi ko ya wautantar da shi saboda kowa ya ciro wani hukunci ne daga cikin hadisin ina fata mun fahimci wannan hadisi ne guda ɗaya kuma mutane sun yi sabani kuma kowa da shi yake hujja kamar hadisin la yusalli anna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza hadisin guda ɗaya ne wasu kai sallah a hanya wasu kai sallah a bani quraiza kuma kowa da shi ya hujja shi sa annabi bai ce ma kowa kuskure yake ba tare da cewa an bincika a hakikance guda ɗaya ne zai dace da daidai ɗaya ya kuskure amma baka da baka da hurumin ka ce to ni nake da absolute gaskiya Allah sa mun gane wannan shine ke shi zai sa mushere su zama cewa wato suna da ihtimalin suna iya suna iya daukan ihtimalin ra'ayina daidai ne amma zai iya zama kuskure ra'ayin wani na kuskure ne amma zai iya zama daidai kamar da shafi'i ne yake fara yace a faqad adda ila qad adda ma kallafa ma kullifa afwan domin ko kowanne a cikin su kullu wahidin minhum qad adda ma kullifa bi ijtihadi kowa ya riga aikata abin da aka daura masa id kana mimman istama'at fihi idza kana mimman istama'at alatul fi alatul qiyas idan mutum ya zama wanda yana da kayan aikin qiyasin shi malami sai yayi qiyasin to yanzu daya yayi daya yayi sun bambanta a ra'ayi kowannen su kuma yana da ilimin yana da gogewar da kwarewa to wani bai cewa nawa na kuskure ne nawa ne didi inji imamu shafi wa kana mimman lahu an yajtahida wa yuqisa inda ya zama mutum ne wanda yake haka ya halasta gare shi a ilmanci wanda ba za a bashi wannan alfarma ba shine wanda ya shishigi ya shiga abin da ya fi karfinsa wanda matsayin shi a ilimi bai kai matsayin mujtahidi ba sai ya kutsa cikin masail na ijtihadi in yayi magana to wannan koda ya dace da daidai to ba za a karba daga gare shi ba za a za a yi Allah wadare da abin da yi kwatankwacin sa shine kamar kwatankwacin likita wanda yake yana da tarhis yana da license na aikin likita duk abin da yayi da daidai da kuskure duka haka ake karba ba za a ce sai ya biya diyan kuskuren da ya samu na ijtihadin administering wani therapy ga wani patient da ya samu matsala ba a hukumance babu wannan wato zaman din akan sa saboda mene saboda an yadda cewa kwararre ne amma wanda ba kwararre ba bai san aikin asibiti ba ya je ganganci ya shiga cikin harka asibiti idan ya jima wani rauni ko ya lalata mashi wata gaba ko ya kuskure aka rasa rayuwa sai ya biya diya hakanan kuma ko da ya administering magani an dace a hukumance laifi ne abin da a hukumance laifi ne ko da maganin da ya bayar ya dace an yi maganin cutar ina fata mun gane wannan qala wa qad ikhtalafa ashabuna fi dhalika yace kuma malamanmu na mazhabin Shafi'iyya sun yi sabani game da wannan mas'ala fa zakara mazhab al-Muzani ya ambaci mazhabin al-Muzani Muzani namu mai mai mai mai aqida da littafin shi mashahuri din na Muktasar al-Muzani wanda sunan shi Ismail ibn Yahya al-Muzani al-Misri babban dalibin makatar Shafi'i wanda ha Shafi'i yake mishi kirari yana cewa al-Muzani nasirun li madhhabi ya rasu 200 64 za ku yi tunawa qala yace wa qad khalafahu ghayruhu min ashabina wasu cikin malaman shafi'iyya sun saba wa muzani a wannan fahimta qala yace wala a'lamu khilafan bayna hudzaki bayna al-hudzaki min shuyukh al-malikiyyin wa nuzara'ihim min al-baghdadiyyin amma ban san sabani tsakankanin malaman malikiyya da tsararrakin su cikin malaman kasar bagdaza mithli إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم دوالنا دنا قصر سو مثل كمان شيخنا عمر بن محمد بن أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن إسحاق ابن راوية انجد مال ابن راوية وأبي الحسن ابن المنتاب وغيرهم دوسنسو من الشيوخ البغداديين والمصريين almalikiyin duk waɗannan malaman yace ba san sabani tsakanin su game da wannan matsalar cewa mujtahidi bai kuskurantar da wani mujtahidi da ijtihadin sa kullun yahki anna madhhab malik rahimahullahu fi ijtihad almujtahidin wal qiyasiyin duk waɗannan suna hakaito cewa mazhabin imamu malik Allah ya masa rahama game da masu yin ijtihadi da masu yin qiyasi idza ikhtalafu fi ma yajuzu fihi at-ta'wil idan suka yi sabani akan abin da saɓani na halasta a kan shi min nawazilil ahkam na sababbin matsaloli mu kiyaye babu wata sabuwar matsala da ta zo a duniyar musulunci ta yi saɓani akan ta inda babu nasi to wannan saɓanin da za a yi yana daga cikin saɓani wanda yake sa'id wani bai tuhumar wani akai ko wani ya tada ƙayar baya duk matsala sabuwa idan ta zo abin mai sauƙi ka ga an yi saɓani akan misali halastin shan maganin hana haila ga mace don ta yi azumi duka ko don ta yi aikin hajji ba tare da ta samu matsala ba ya halasta ko bai halasta ba malala su saɓani kai shayi wannan sanda aka fara kawo shayi ƙasar larabawa sai da malamai suke saɓani akan ya halasta a sha ko bai halasta ba saboda yana yana stimulating mutane yana ba da wani ɗan nishaɗi haka sai da suke saɓani akan shayi wannan da kake gani wanda wanda kowa yake ganin kamar kamar ruwan ruwan rijiya ne a sha sai da malamai suke saɓani akan shi kaje karanta adabiyar ɗin zaka gani haka saɓani game da ɗaukan harama a jirgin sama ko kaza ko kuma hata tsallaka miƙatin garinku ka tafi wani miƙati misali mu yanzu nan ƙasa afirka miƙatin mu shine miƙatin da ya ɓace na jidda ko to ina hukuncin tsallakawar da muke mu tafi madina ai ba miƙatin mu bane miƙatin mutanen mu ne hiya laha wa liman ata alaiha min ghairi ahliya wanda hanya ta biyo da shi kenan mu kuma ba hanyar mu bace wannan ba sai da malamai suke sabani yana nan da yawa da yawa irin wannan sabanin a cikin duk wani abu da kasan sabo ya zo sai mutane tunaninsu sai ya bambanta akan taswirinsa da kuma ya za a mu'amalance shi ya isa kasancewa hatta rikodin ɗin karatuka da yake a saka a kwamfuta yadda malamai suka sabani a farkon shi ko ya halarsa a rikodin fiye ya halarsa ba kai maɗaba'a buga littafi a maɗaba'a sai da malamun sun suka sabani a kan shi ni dai ban san a iya ɗan ƙaramin leƙe-leƙe na ban san wata nazila sabuwar matsala da za a ce ga ta tazo malamai su yi ijimai a kanta saboda abu ne da ba nassi ba ne da haka kowa yana da wujahati nazar ɗin shi kowa yana da wata halfiya wani background game da abin ya ya kamata a yi ya bai kamata a yi ba shine duk irin wannan abubuwan da suke zuwa kullum abubuwan ci abubuwan sha mu'amaloli tsare-tsare da sauransu duk sai da aka dinga yin saɓani mai yawa a kansu a ƙasar masar malamai sai da suka saba akan hukuncin sa uniform in za a je makaranta da aka ce al'adar kafirai ce su ne suke sa kayan iri ɗayan za su tafi coci sai ka kai baka mata ajin wannan ba kuma baka taɓa tunanin ma wai hala zai yi ma a yi saɓani a kai saboda ya tsufa ne saɓanin an daina tunanin shi kuma in ka kalli yadda mustajiddat kullum da suke zuwa ana sake saɓawa a kansu za ka gane wannan abu ko mu yanzu nan lokali duk wani abu da ya saɓo ba sai ra'ayin mutane ya bambanta ba ra'ayin mutane shari'a da aka ce za a yi shari'a sai da mutane suka saɓani a kanta cewa suna ganin ta Allah ce wasu suna ganin ta siyasa ce shari'a Allah duka munan da wayan ba aka yi wannan ko zamanin zamanin su yariman bakura 1999 ne ko 2000 just about 20 something years back shari'a da Allah ya ce ayi wasu suka zo suka ce za su sai da aka samu wasu cikin malamai suka ce ba su yadda ba ba ta Allah ba ce wannan wannan na ga ya ishi misali yayi so da aka to duk irin waɗannan hukunce hukunce da aka yi sabani akan su to kai da ka ɗauki ra'ayi A ba ka da hurriya ka ce duk wanda bai ɗauka ba kafiri ne ɗan bid'a ne ɓatacce ne tunan da yake samun matsala mutane ba ma iya bakin ma'ana kuma muna ɗiba wa kanmu zunubai ne masu yawa muna ɗauka wa kanmu ɗaukaka babu shakka a kuskure ne haka kuskure ne bayan kayi wani ijtihadinka sai ka kuskurantar da duk sauran ijtihadin da ba naka ba kuskurantarwa kuma take a cikinta akwai wato akwai sakin baki ko akwai itilakin kalmomi masu nauyi abinda ya kamata kawai ka rajjaha cewa to ni dai na karkata zuwa ga kaza ina ganin shi yafi inganci Allah shine mafi sanin daidai don kai haka ka zauna lafiya ran da ka gane wannan ba daidai bane zai maka saukin canzawa kai ma zai maka saukin amma da ka ce din me yin kaza batacce ne kuma yanzu ka zo kana yi to yanzu ka bata ne kenan kai ma ko ko da can da ka batar da mutane kai ne kake kan bata yanzu ne ka dawo kan shirya ko mun gani dole a yi ɗayan biyu da kana kan bata yanzu ka dawo shirya ko kuma da kana kan shirya yanzu ka dawo kan bata ka biye musu akan bata Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa a yace idan talafu fi ma yajudu fi ta'wil min nawazil ahkam an al-haqq min dhalika inda Allah wahidun min aqwalihim wa ikhtilafihim abin da yake gaskiya a wurin Allah guda ɗaya ne illa anna kullu mujtahidin idza ijtahada kama umira wa balaga wa lam ya'lu wa kana min ahli sina'ati wa ma'ahu alatu lijtihadi faqad addama alayhi a wurin Allah guda ɗaya ne daidai amma a wurin mutane fa kai a matsayinka na malami kai abin da aka daura maka da aka ce kai ijtihadi ka kai matuƙa wajen tantance hukunce-hukuncen ba ka yi nauyin jiki ba kuma dama kai malami ne da ka cancanta ilmance kai haka kuma kana da kayan aikin yin haka ɗin ta wannan kayan abin da ke kan kamar yadda muka misali da likita a wurin Allah so ɗaya mutum yake mutuwa a ƙa'ida amma likita da ya zo da mushi tiyata ya yi iya abin da zai ya gama gwaje-gwajen shi ya yi tunani ya yi bincike suka zauna a majalisinsu na wannan shura na, na, na, na, na, na, na sojians ɗin suka yi takin decision a kan cewa wannan mutumin za mu feɗe shi mun sa mai date ya biya kuɗi aka su duka kayan aiki aka zo aka yi anaxizia aka yi duka proceedings ɗin da ake gaba ɗaya sai Allah ya yi ikonsa sai mutum ya mutu shi kenan ba wanda yake da wani zaman in Allah ya yi ikonsa kuma ya tashi shi kenan amma dai a wurin Allah su ɗaya zai mutu dama amma mu a wurin mutane za mu ga cewa to watakila da ba a yi mishi ba da bai mutu ba ko? To, amma likitan da ya wannan aikin ba shi da laifin da za a ce a tuhume shi ya yi kisa, saboda faƙad addama alaihi. To, haka idan mutum ya zo ya ɗauki kayan aiki na ilimi, yanzu misali ma ɗauka matsalar wannan saɓanin sabo da kullum sai an yi shi a kan a yi sallah ko ba za a yi ba, an ga wata wuri kaza ko ba a gani ba, ana amfani da falaki ko ba a yi sarkin musulmi zai sanar ko ba shi ba wani malami yana da yancin yayi ko bai da yanci duk waɗannan kabaya din sai zama kai malami ne masanin addinin musulunci ka san qur'ani ka san hadisi ka san fiqh ka san usul ka san ilimin falaki ka goge a wannan mas'ala sai kaga cewa wannan damuwar ta musulmai bari kai musu wani aiki sai ka koma ka zauna kai bincike ka bi mas'alar kai karance karance watakila zai ɗaukan ka shekara guda daga nan zuwa baɗi sai ka fito da bayanan abin da fahimtarka ta tike a kai ta yi wannan fahimtar taka ta saba wa abin da fahimtar wani malami irin ka yi tike a kai to babu zargin a ce ka yi ta'addanci ko ka yi bid'a ko ka yi ƙarya babu wannan zargin domin aikinka na malanta shi kake yi daga za ga ashekul albani sai ba da fatawa ta saba wa tabin baz baka taba jin wani a cikin ya zage wani ba baka taba jin wani a cikin ya ma wani raddi irin namu na jahiltawa da yake dinnan baka taba ji haka uthaymin sai su zauna ma a majalisa guda ta majalisan malamai su tashi kowa da ra'ayinsa daban amma ba ka taba jin inda wani ya je koma yawa ɗayan raddi da sunan jahiltantar da shi da aibata shi ba nan kusa kalli mala bakar gudu duk da irin saɓanin da ya da malaman da suka yi zamani da shi ba za ka taɓa jin yazo yana tsinuwa yana ce musu batattu ko ko ƴan bid'a ko jahilai ba irin mu abin da yanzu ya zama wani karas mai laushi da kowa yake taunawa ko mun gane jama'a bambancin yadda wato yanzu al'adar ilimi ta canza wannan ba al'adar ilimi ba ce wannan al'ada ce ba kuwa a gidan ilimi wataƙila saboda baƙi sun yawa a gidan akwai wanda da gaske jahilai ɗin to wani malamin ba zai iya riƙe bakin shi ba sai ya kira su da sunansu na yanka to kuma har sai a zo su rikice da jahilai da malamai a rasa wane ne ba wane ne ba wato wasu suna yin abin nan jirwaye da kamar wanka a musu kallon malamai ashe ba malamai bane wani malami kuma ya gano ba malamai bane sai shi kuma ya kasa haƙuri sai ya faɗa cewa jahilai ne fa sauraka abubuwan sirkicin yayi yawa so idan malami ya irin wannan faqad addama alaihi wa laysa alaihi ghairu zalika babu abin da yake akan shi fiye da haka wa huwa ma'jurun ala qasdi kuma za a bashi lada akan abin da yayi na kokarin da yayi a was ala qasdihi sawaba akan nufata shiga gaskiya wa in kana alhaqqu inda Allah min zalika wahida koda kuwa gaskiya dai a wurin Allah kwaya ɗaya ce qala ya ci gaba da kawo maganar shi wancan almuzani muzani da muka ambata malami cikin malamai din nan wa hadha alqawlu huwa alladhi alayhi amalu akthari ashabi shafi'i rahimahullah wancan malami yace wannan zancen shine abinda mafi yawan daliban makarantar Imam Shafi'i suke akai qala yace wa huwa al-mashhuru min qawli abi hanifata rahimahullah kuma wannan shine abin da yake mashhuri a makarantar abu hanifa fima hakahu muhammad ibn al-hasan wa abu yusufa kamar yadda manyan ɗalibansa guda biyu magada iliminsa muhammad ibn al-hasan ash-shaybani da abu yusuf al-qadi suka kawo wa fima hakahu al-huzzaq min ashabihim da kuma sauran gogaggun malamai cikin ɗaliban su waɗancan mithlu Isa ibn Aban wa Muhammad ibn Shuja al-Balakhi kaman waɗannan guda biyu wa man ta'akhkhara minhum da kuma waɗanda suka zo daga baya cikin ɗaliban makarantar da ta Abu Hanifa mithlu Abi Sa'id al-Bardha'i wa Yahya ibn Sa'id al-Jurjani wa Sheikhina Abi al-Hasan al-Kharki wa Abi Bakr al-Bukhari al-ma'ruf bi hadd al-jism wa ghayruhum mimman ra'ayna wa shahadna wabillahi tawfiq yace da waɗansu su suwa ne da wane da wane yace da waɗanda ma muka gansu muka san su muka yi karatu a gaban su duk haka suke tafiya akan wannan ra'ayin da aka dauko daga daga daga almuzani shi kuma ya dauko shi daga malam imam shafi'i shi kuma ya dauko shi daga imam malik kun ga da silsilar kuma muzani din nan kar ku manta mun yi katun tafin shi anan na aqida ko saboda ka mun san shi mun san wani irin malamin da irin gugurmai shi babban mutadi ne cikin mutane zahidai masu ilimi mujabu da'awa ya ishe ka ka sani kamar da muka ambata wancan lokacin cewa akwai manyan ɗalibai cikin ɗaliban shi manyan malamai irin su kamar ibnu khuzaima ko ibnu khuzaima tahawi abin nan ibnu adiyin jurjani duk waɗannan ɗaliban sa so da ka san ba karan malami bane kuma ya anso daga malamin shi shafi'i shi kuma daga malamin shi maliku khulasan magana shine a babi na ijtihadi abinda ake bukata ya zama kai da za ka yi istihadin ka cancanta a ilimance kai na farko kenan wanda zai yi magana a cikin ilimi har ya faɗi magana da zai ce a gani na ni ina ganin kaza shine daidai ya yi istiƙilali da ra'ayinsa ya zama ilimin shi da matakin shi a ilimi ya kai ya haka ya za a gane ya kai ya hakan shine zama malamai sa'anninsa ps ɗinsa sun amince da cewa shi ma malami ba jahilai ne suka ɗashi malami bayan masallacin angusa ne suka ɗashi yana da yana da yana da wato ishami a cikin ilimi wanda ya sa aka yadda malami kamar da muka ambata ranar ya ake gane ishamin mutum a cikin ilimi shine menene output na knowledge production ɗin shi production na knowledge mai output ɗinsa littattafai da ya rubuta da ya rubuta littafan nan suka yi circulating mai ra'ayin malamai a kansu in ma ya rubuta ɗin kenan farko ya zama ya rubuta littattafai a fannin da ya ƙware kuma littafan nan sun yi circulating cikin malamai ga abin da malamai suka ce a kansu karantawar da ya yi menene ra'ayin malamai akan karantawarsa sannan kuma ɗaliban da ya yayi shin ya iya yaye ɗalibai da za a kalle su a ce da gaske waɗannan sun zama ɗalibai ko malamai kamar yadda ka san duk wata jami'a za a yi rankin ɗinta da wannan abu ake rankin ɗinta research output abin nan level na competency na graduates ɗinta da kuma visibility ɗinta a cikin duniyar ilimi da wasu abubuwa da ake dubawa to mutum da ya da duka waɗannan bai ma san me yake duniyar ilimi ba kawai wani wani wani wani local champion ko kuma ka ce ma semi local champion bai ma kai local champion amma sai dinga tsoho baki a cikin masail wanda malamai sai sun suna magana gaban suna faduwa kai suna yi suna istighfari wannan shine ta tabar zadda muke a cikin ta yanzu Allah ya Allah ya gafarta mana malam yace kala Abu Umar ibnu Abdurrahman yake cewa bakari salafa ashabuna su zaba ka bayan wannan cancantar kuma ya zama yayi aikin da ilimin da tsoron Allah da kuma aikatar da kayan aikin ilimin to in yayi wannan yayi iya abin da yake a kansa ra'ayin da ya tike a kai da ra'ayin waninsa duka matsayinsa ɗaya sunansa ra'ayi ba a fifita ɗayan akan ɗayan kuma ba a ɗaukan wannan ra'ayin a matsayin abin da za a yi kyara ko tsinuwa ko Allah wadarai da malam da aka ga hatta ibnu hazmin da duk irin wato yanayinsa da ɗacin ransa da hancinsa malamai ba sa yi mushi irin wannan yadda shi yau malamai ba a yi mushi ba a mai mushi da irin martanin abin da yau malamai saboda yana da wannan alfama ta cewa shi ma malami ne duk da kurakuran da aka same shi da su a cikin manhajiyarsa da irin abin da yake tofawa na albarkacin bakinsa mummunan magana da yake tofawa akan malamin to yin ya zama shi munazin ba mushi haka bai na kuma ga sauran malaman yace wa qad ikhtalafa ashabu malik fi ma wasafna ikhtalafa fihi wa ikhtalafa fihi qawl shafi'i a malaman makata imam malik sun yi sabani game da wannan magana inji ibn abdul bari haka ne shi kan shafi'i maganganun shi sun saba wa kadhalika ikhtalafa fihi ashabu haka nan daliban shi ma sun yi sabani wallazi aqulu bihi ibnu abdulbari yanzu kaga shi bayan da ya gama kwararo maganganun yanzu ya faɗi nashi saboda shi ma malami ya ce ni abin da nake faɗa nawa ra'ayin nawa conclusion ɗin shi ne innal mujtahid al mukhti'a la ya'famu idza qasada al haqqa lalle mujtahidi wanda yake malami ne gogagge idan aka gane abin da ya faɗa kuskure ne to ba za a ce yayi zunubi ba inda ya nufaci gaskiya wa kana mimman lahu ijtihad inda ya zama wanda yake ya cancanta yayin wannan aikin wa arju an yakuna lahu fi qasdihi sawaba ina fata ya zama akan manufar da yake nufatar gaskiya wa arada bihi lahu ajrun wahid abinda yake nufatar ne ya bashi lada guda daya idza sahhat niyyatuhu fi zalika inda niyyar sa mai kyau ce magana da ibnu hazm yayi misali yake cewa annabi ya hana fitsari kai tsaye zuwa cikin ruwa wanda baya tafiya yace amma in kai a cikin wani ƙoƙo ka juye a ciki ba komai don baka yi kai tsaye ba in wannan ishari ne wanda malamai sun kuskwanta da shi akai amma ba za a ce yayi zinubi ba za a ce ya saba wa Allah ba tunda malami ne kuma ya kai ya ishtihadin duk da ishtihadin ana ganin kuskure ne malami sake cewa an abu an mas'udin ibn al-hakam daga mas'ud ibn al-hakam kala utiya umar radiyallahu anhu fi zawjin wa ummin wa ikhwatin li ummin wa ikhwatin da abin wa ummin an zo wa da umar wani rabon gado cewa mutum ne ya mutu ya bar miji mace ce ta mutu ta bar miji zaujin wa ummin ta bar mahaifiya wa ikhwatin ta bar ƴan uwa li ummin wanda suke uwa ɗaya kawai wa ikhwatin da wasu ƴan uwa li abin wa ummin shaqiqai ajon da aka bar su miji da mahaifiya da ƴaƴanta waɗanda suke ciki ɗaya da mamaciyar da ‘ya'yanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaciyar. mun gari? Da umar tashi fa'atsar zauja an nisfa sai ce to miji yana da rabi saboda babu ɗa babu farki. Watsar umma a sudisa ice uwa tana da sudisi saboda akwai ‘yan uwa watsar sudisal baƙi lil ikhwatin lil um sai ce wanda suka fito ciki ɗaya da mamaciyar to yanzu su suke da gado abinda ya saura sulsul baki nasu ne duna banil abi wal um ya hana shakikai ya ba su su wannan wadda ta mutu ƴan uwarsu ce ciki daya su kuma sauran sun hada ciki daya kuma sun hada uba daya amma za ka ce to su ba su da gado miji yana da rabi uwa tana da sulusi kaga an hada ya zama sulusani kenan abin da ya saura saura a sulusi ko shi ne sai aka ba su takmila a sulusul baki abin da ya saura a sulusul baki abin da ya saura aka ba su falon ma kana min ƙabilin baɗi utiya fi ma fi hafa a tsan nisfa sai aka sake kawo da irin wannan kes ɗin exactly wata mata ta sake mutuwa ta ban miji da uwa da ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya da ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sai aka kawo su irin wannan da umar ya tashi a wannan karan fa'atar zauja wal umma sudusa sai ba miji sudisi ya ba uwa ita ma sudisi washe raka baina banil ummi wa banil abbi wal ummi sulusa ya ce afon fa'atar nisfa ko zauja ya ba miji rabi don shi nashi is no negotiable wal umma sudusa ya ba uwa sudusinta abinda ya saura a sulusul baki وشرك بين بني الأم وبني الأب الأم والأم في الثلث yace su su tarayya akai waɗanda da a wancan karan yace ba su da gado a wannan karan sai yace to su tarayya ma'ana su jefar da uban bai cikin lissafi su dauka yanzu su ma duka ƴan ciki ɗaya ne tunda dai duka ciki ɗaya suka fito mahaifa ɗaya suka fito bambancin kawai na uba ne ko to sai su su yi kaman ba su san da uban ba yanzu waye kawai ta mutu ‘yar uwanmu wadda muka fito ciki ɗaya tana da wanda suka fito ciki ɗaya kawai tana da wanda suka fito ciki ɗaya kuma suka haɗa uba to sai a ajiye uban a gefe ka a yi lissafi da shi duka yanzu mun dawo mun zama ‘yan ciki ɗaya ko mun gane sai umar ya ce to sai tarayya a wannan sulusun wa qala in lam yazidhumul abu qurban lam yazidhum bu'dan yace wancan uban in bai sa sun ƙara kusanci da wannan mamace ba to bai kamata ya nisanta su ba faqama ilayhi rajulun faqala ya amiral mu'mina shahidtuka ama aw qadaita fiha bi kaza wa kaza sai yake ce algata malam ranka ya dai amiral mu'min na iya tana bara kai hukunci da ya saba ma wannan ya kuma yanzu kai hukunci da ya saba ma wancan faqala umar radiyallahu anhu tilka alama qadaina wa hadhihi alama qadaina Umar yace wancan lokacin iya ijtihadi na kenan yanzu ma iya ijtihadi na kenan a wancan lokacin da na lissafa sai naga abin da ya kamata na yi shine a wancan lokacin a yanzu kuma sake lissafawa naga abin da ya kamata ne to kaga shine yanzu yayi Umar saukin ya canza ra'ayi saboda a can baya ya ce duk wanda bai haka ba dan bid'a ne wannan da nayi shi kadai ne daidai bai faɗa haka ba sauraka sai ya iya jin sauƙin ya canza abinda ake nufi shine wato ra'ayin mujtahidi yana yana karban canji yana daga cikin ƙauyanci mutum ya rike wata fatawa kwaya daya wadda fatawa ce ba nasi bane ya rike ta ai ta jidali da shi akan ta ana nan ana nan kuma shi da kanshi sai ya gane cewa ba haka take sai ya ta jin kunya ya rasa yadda zai ya rasa ta ina zai bullo abu al'amari ya zama mashi jidali ko ya zo har ya zama mutane al'ada ko wani abu wanda yake musallamun sai kuma daga baya a zo a gane ba haka bai akwai su da yawa a cikin rayuwarmu musamman a nan najeriya da yawa suna nan wanda hanyar sun zama mana alaƙaƙai saboda sanda muka fara mu'amalantar su ba mu bi ƙa'ida da shari'a ta zo da shi ba mun bi ƙa'ida ne ta zafin kai to yanzu sai a zo a rasa yadda za a yi da su har yanzu akwai yan izala da ba sa iya cin naman da musan wayanka ba sai su ce dole sai yankan ɗan izala ɗan uwansu sai ka je not east za ka ga wannan Allah shiga ta bala kuma ba haka bane a karance amma lokacin wani yanayi ne ya sa na zafin kai aka ce ba za a ci ba to kuma har yanzu sai mutum ya ji duk da dai karatu ya kai cewa ana iya ci amma sai ya ji kai shi fa a ran shi a dai ban shi kawai tafi a haka a ga takurawa kan shi duk inda zai je sai dai nemi kifi ko ya tafi da naman shi a kunshi ya je barka da sallah ya kasa cin nama ya yi tafiya ya je wani gari ya kasa wala wani koma ka je bai iya cin nama a cikin natsuwa su shi bai san wayanka ba dole wasu ya san wanda yanka ga yana ba kan shi wahala saboda wani karatu da aka mai a can baya to ire-iren su suna nan da yawa haka a cikin abubuwan da muke yi wanda suke ba mu wahala saboda tun farko ba mu ɗauke su cikin yanayi mai sauki ba malam yace albabu thalith wal 50 nafi liltibas fil farqi bayna ad-dalil wal qiyas wa dhikru man dhamma al-qiyas ala ghairi aslin wama yarudduhu min al-qiyas wama yarudduhu min al-qiyas asl yace a wannan babu zan ambaci nafi iltibas zan kore abinda za a iya samu na rudani fil farqi bayna ad-dalil wal qiyas me ake nufi da dalili me yake nufi da kiyasi sannan wa zikiru man zammal kiyas zan ambaci kuma wasu malamai cikin malamai magabata wanda suke Allah wadare da kiyasi ala ghairi aslin kiyasin da zai zama an gina shi ba akan wani tushe shine kawai mutum ya dinga kirkiro hukunce hukunce ba su da wani basis da zai daura su akai ya ta kirkiro su ya halasta ya haramta da sarran shi wama ya rudduhu min alqiyasi asli da kuma irin kiyasin wanda ake tunkudewa saboda akwai asali qala abu umar rahimahullahu la khilafa baina fuqaha al-amsari wa ahl wa sair ahli sunnah babu sabani tsakanin malaman birane malaman makka da madina da iraki da masar da sauransu yace wa sair ahli sunnah da sauran malamai ma abota sunna wa hum ahlul fiqh wal hadith su ne malaman fiƙihu da hadisi babu wani bambanci tsakanin malaman fiƙihu da hadisi yanzu ne aka zo ana wannan bambantawa abin yake nema ya zama jidali amma malaman fiƙihu da su ne malaman hadisi malaman hadisi su ne malaman fiƙihu kawai dai kowa akwai janibin da ya shahara in ka koma littafin ibn qayyim al-wabi ad-da'wa dawa yayi waɗannan maganganu yayi waɗannan maganganu a wata gaba da yake magana akan malamai maliku malamin hadisi ne malamin fiqh imam al-bukhari malamin hadisi ne malamin fiqh ibn rawiya malamin hadisi ne malamin fiqh haka shafi'i haka dukkanin su amma wani sai ya zama yafi bada muhimmanci a bangare kaza kaman shafi'i ya ba fiqh muhimmanci sosai fiye da hadisi da aka ba ga ta ɗaliban shi ɗinan su mutane da aka ji ana cewa ƙalilun riwaya imam malik ya ba dukkaninsu guda biyun kusan muhimmanci balance imam bukhari haka haka abu hanifa ya ba fiƙihu muhimmanci fiye da hadisi to saboda haka kowa akwai inda ra'ayin shi ya fi karkata ko kuma dama shi ta fi samuwa ga wannan ra'ayin amma babu wani bambanci a cewa ga wasu 'yan fiƙihu ga wasu 'yan hadisi kuma a kulla wata gaba wata wata abin na imaginative gaba tsakankaninsu wannan wani shirme ne da yake a nan kaduna kawai bai da wani bai da wani muhalli a cikin ilimi ba za ka taba ganshi a cikin a rubuce ba kawai wasu wasu wasu ne suke kulla shi dan wasu manufofinsa kawai Allah ya kyauta to a yake cewa babu sabani tsakaninsu fi na fa'il qiyas fi tauhidi wa ithbatihi fil ahkam wajen kore kiyasi a wajen tauhidi a wajen abin da ya shafi ilimin Allah da sanin Allah ba a yin kiyasi ana tsayuwa ne akan nassoshi wa isbati fil ahkam amma wajen hukunce hukunce na fiqh mustahabbi farilla wajibi kaza da sauransu to nan ana tabbatar da kiyasi to wannan ita ce magana ta adalci kiyasi yana shiga babukan fiqh na mu'amalat da ibadat da sauransu amma baya shiga babukan aqida na tauhidi da imani da lahira da abin da ake kudircewa anan babu kiyasi ina fata mun gani illa Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Asfahani Dawud zahiri shi kare saba ma wannan summal Baghdadi wa man qala bi qawlihim da masu fadan irin maganar su Dawud kaman Ibn Hazm fa innahum nafaw al-qiyasa fi at-tauhid wal ahkami ma'a jami'an suna kore kiyasi a komai wa ma ahlul bid'ah yan bid'a yana nufin su mu'tazila da qadariyya da ire-irensu fa'ala ƙaulaini fi hadal babi, siwal ƙaulainin magakurainin su ma suna da maganganu iri biyu wanda waɗancan da aka ambata na jumhurin malamai da na Dawudu Zahir. Minhum a cikin ‘yan bidiya akwai man asbatar ƙiyasa fi tauhidi wal ahkami jami'a, wanda yake ganin halascin a yi ƙiyasi a cikin tauhidi kuma a yi a cikin hukunce-hukunce su, kamar mutazila kenan. Wa minhum man asbata fi tauhidi wa nafahu fil ahkam, ko wanda kuma suka tabbatar da shi akasin abin da yake daidai, suka tabbatar da shi a cikin tauhidi amma suka kore shi a cikin hukunce-hukunce wa ma Dawud ibn Ali wa man qala bi qawlihi fa innahum asbatu ad-dalila wal istidlala fil ahkam wa awjabu al-hukma bi khabar al-ahad al-udul ka qawl sa'ir fuqaha al-muslimin fi al-jumla Dawud zahiri da makamantansa su suna tabbatar da amfani da dalili da kuma zaƙulo hukunce-hukunce a cikin dalilin wajen hukunce-hukunce kuma suka wajabta cewa lalle ai aiki da hadisi wanda yake ahad kamar yadda sauran malaman fiqhu suke fada a jumlace wad dalilu inda dauda wa man wa man ittaba'ahu nahu qaulillahi azza wa jalla da daud da masu bin sa suna kafa hujja da irin fadin Allah cewa wa ashidu dhawai adlin minkum Allah yace ku kafa masu adalci cikin ku guda biyu su sheda yana cewa an ba su damar su yi tasarrufi a cikin shedan kin walau qala qa'ilun fi dalilun ala radd shahadati al-fusaq kana mustadillan musiban sai Dawud su ce yanzu wannan wannan ayar umarni ce akan cewa masu shaida su zama adilai to istidlal wannan shine ita ce dalili ce ita aka haka kuma za a iya amfani da ta ayi istidlali a tsakuro wani abu a cikin ta cewa dalili ce kuma har ila yau akan tunkuɗe shaidar fasikai kaga aya bata ambaci haka ba ta ambaci a sa masu adalci shaida daga nan kuma sai malamai suke yanna cewa ayar ta hana a sa fasikai marasa adalci shida wannan bi mafhumi bi mafhumiha wancan kuma bi mantuqiha na fata mun gane wa kadhalika qawlu haka nan fadin sa fadin Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in wa kana fi dalilun ala qabul khabar al adl Allah yace idan fasiki ya zo da labari ka a karba ya wannan cewa wannan yana nuni zuwa ga karban labarin amintacci ونحو قوله تعالى دفدن الله إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إن أكا كراي صلاة الجمعة كتفزوا أغا أنبتن الله أنان أكوي استدلالي شما dalilun ala anna kulla mani'in min as-sa'i ila al-jum'a wajibun tarkuhu kullu mani'in min as-sa'i ila al-jum'a wajibun tarkuhu li'anna al-amra bi-shay'i yaqtadi an-nahy yaqtadi an-nahy an jami'a adabi yanzu wannan aya abinda ta hana cewa wazarul bai a bar kasuwanci abin ta ce a bari kenan to yace to amma bayan haka ayar tana nuni zuwa ga duk abinda zai hana sa'ayi zuwa juma'a koda ba kasuwanci bane to an kira sallar juma'a dena shi daurin aure ne lacca ce zaman fira ne dafa abinci ne ko menene kaga ai bai cikin wazar bai cikin wazarul bai ba ambace shi ba kuma gani amma ayar tana da istidlali akan cewa dukkan abubuwan abinsu inda zai hana sa'ayi zuwa ga juma'a ya ce wa ƙaunar nabi sallallahu alaihi salama kuma suka kafa hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi salama a cikin hadisin bukhari da muslim daga sabi abu laɗa amurɗan as annabi sallallahu alaihi salama ya ce man ba a nakhalan kad ubbirat fa samaru halil ba'i illa an yi sharit al-mubta wanda ya sai da gonar dabino bishiyoyin amma sanda aka yi ciniki an riga an yi ma bishiyoyin kilili sun yi an musu an musu barbara sun yi ƴaƴa sai na zo sai na siyar mawani to abinda na siyan mushi gonan amma waɗannan ƴaƴan itatuwan wanda na riga na yi musu wahala idan sun nuna nawa ne kwatankwacin kana da fili damuna ta yi ka shuka masara ka yi haro ka sa taki ka yi an yi noma an yi feshi an yi waye masara ta gama yin goyo sai kuma bukata ta sa za ka sayar da filin ɗagan ka sayar da filin masararka ce shi ma wanda ya sai filin ya san fili ya siya za ka zo ka kwashe masararka ka ba mashi filinsa ko kana da bishiyoyi a kai na inabi ko na mangoro ko na menene fili ka siyan masa sai dai an an yi sharaɗi tun a wajen cinikin cewa to za a siyan mana da filin hadda masara ko za a siyan mana da gonan hadda da binan kuma gane kana da fili kana da wani yaji kana ajiye da motoci a kai sai ka sai da filin ai wanda ya ce ya siya da motocin za ka kwashe motocinka ka ban mai filin shi ko to haka abin yake sai ka zo ka kwashe motocinka sai dai an yi sharaɗi kuma an yi sharaɗi dole farashi zai canza domin za a saka farashin sa a ciki to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da dabino cewa idan mutum ya da gonar dabino ya riga ya yi mata kilili sai ya sai da gonar to abin da ke ciki na thimar din lokacin harvesting yadda zai kwashe kayansa amma in sun shar'i tun farko babu wannan dalilun ala annaha idza bi'at wa lam yu'abbar fa samaruha lil mubta'i to wannan dalili ne akan cewa in san da aka siyar ba a riga an yi madabinan kilili ba to wanda ya zo yayin kililin shi mai shi mai dabinan shi wanda ya siya al mushtari kenan ya zama nashi kwatankwacin ya zama ka sai da gona ko fili a farkon damina kai shuka kawai ta fito ya sati uku kawai sai kuma ka ga barka sai da gonan nan barka sai da filin nan ko gonan nan sai ka siyar to anan ka siyar hadda wannan ƙananan shuka domin zai ci gaba da musu wahala har su girma ya cire kuma hala garin wahala ma yayi asara kuma gane to da haka anan ya siya hadda waɗannan ƙananan shukokin to haka mutumin da ya sai gonar dabino ba a riga mata kilili ba ko da ta fara fure shi ya zo mata kilili ya mata barbara to ya siya hadda ƴaƴan da saboda shi ya musu wahala misal hada misal hada nawi haisu kana min alkitabi wa misal wa misal hada nawi ko haisu kana min alkitabi was sunna yace da irin wannan a duk inda aka samu haka saboda haka qur'ani da sunna suka nuna wa qala sayyidul umara fi hadha al-istidlal malamai suka ce akan wannan kaula ne akwai zance guda biyu ahaduhuma na farko annahu naw'un min anwa'il qiyas wa darbun minhu ala ma rattaba shafi'i wa ghayruhu min maratibil qiyas wa durubi suka ce wannan hukunci ne daga cikin nau'in qiyasi kuma an gina shi ne akan daya daga cikin abubuwan da imamu shafi ya tsara na qiyasoshi wa annahu yadkhuluhu ma yadkhulul qiyas min al-ilal kuma duk abin da ke shigan qiyasi cikin ilna illoli yana shiga wannan wal qawl al-akhar wasu kuma suka ce annahu huwal qiyasu bi ainihi wa fahwa khitabi suka ce wannan shine ma tsantsan qiyasi قال أبو عمر القياس الذي لا يختلف أنه قياس yace abinda ake ce mai kiyasi wanda ba a sabani akan matsayinsa na kiyasi huwa tashbihu shay'i bi ghairihi idza idza ashbahu shine ka kwatanta wani abu da dan uwansa idan sun yi kaba ka iya fito da kamannin tsakankaninsu shine kiyasi wal hukmu lin nadhiri bi hukmi nadhirihi sannan kuma sai a yi mashi hukuncin irinsa giya haramun ce kowa ya sani sai aka samu wani abu da ya kama da giya to don ka iya establishin kamar shine intoxication yana sa maye ka iya istakai kiyasi kenan sai kuma ka bashi hukuncin giya shine wal hukumu bin nadhiri wal hukumu lin nadhiri bi hukmi nadhirihi idza kana fi ma'anahu dan ya dauka irin ma'anarsa wal hukmu lil far'i bi hukmi aslihi ayi ma reshe hukuncin asali idza qamat fihi al illatu allati min ajliha wa qala hukm idan ya zama illar da dan ita ce hukuncin ya bayu ta tsaya shi da haka aka aka hukunci akan kwaya masu saka maye da da wiwi da makamantansu da aka yi ilhakin su da giya saboda irin abinda shari'a take kare musulmi daga shi ta hana su shan giya shine gushewa hankali da samuwar hauka ko ɗimuwa ko maye shi suke bayarwa su ma waɗancan hasali ma wasu su suna bayar da wannan wanda ya fi na giya muni ma sadaka su ma sai aka musu duka wannan hukuncin sadaka wannan shine asalin kiyasi wa amma kiyasu anna sunnatal mujma alaiha waradat bi tahrib wa misalul kiyasi anna sunnata al mujma'u alaiha waradat bi tahrimi yace misalin qiyasi anan shine cewa sunna wadda aka yi ijma'i akanta ta zo da magana akan haramcin sai ambata mana haramcin wato riba wajen au da da da abin nan da ga yanan zamu ji shi a darasi na gaba alburru bilburri wa sha'iru bisha'iri wa tamru bitamri wa zahabu zahab wajen musayi cewa bai halasta a yi a samu fifiko ko zarceceniya tsakaninsu ba za ka ba da dabino a baka dabino dole ya zama awo ɗaya da awo ɗaya za ka ba da masara a baka masara dole ya zama awo ɗaya da awo ɗaya za ka ba da zinariya a baka canji dole ya zama nauyi ɗaya da nauyi ɗaya in aka samu fifiko to ya zama wato akwai riba idan nan take ne ya zama ribal fadli idan akwai jinkiri ya zama riban nasi'a shine riban bashi kenan zai zo mana magana akan su a darasi na gaba insha Allah zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba din wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah